أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وآله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Indimi Trust Islamic Center a nagarin Maiduguri jihar Borno. Yau muna yammacin bakwai ga watan Ramadan, haka ne go? Yammacin bakwai ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiran mazu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya yi daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya muna rukun Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tofiki a ya datar da mu jiya mun fara fassara aya ta 20 amma ba mu samu mun kai ƙarshen aya ba lokaci ya yi muka tsaya yau kuma insha Allah za mu sake karanta ayar mu ci gaba daga inda muka tsaya kawai za mu amsa tambaya da kilo sai mu ci gaba da karatunmu insha Allah tambaya ce tana da alaka da azumi tambayi na guda biyu amma duk suna magana a kan rashin lafiya ne mai tambayar yake cewa mahaifi su ce azumi ya shigo mata ko lokacin azumi yau zuba ta da lafiya to har a gama azumi ba ta samu lafiya ba kuma ba ta warke ba har a tarar su wanda shi ne zahirin tambayarsa to shi yanzu mai za su yi azumi yana wajaba ne a kan mai lafiya dama yana daga cikin sharadin azumi a wato lafiya da Allah ta'ala yake shafi kana minkum maridun ala safarin فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر wannan yana daga cikin saukin Allah subhanahu wataala Allah ya farlanta mana azumi amma kuma akwai sharadi kuma akwai iko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda ba za ka iya ba Allah ba ya dora wa bawa abinda bawa ba zai iya ba Allah ba ya dora masa saboda haka idan azumi ya shigo mutum ba shi da lafiya azumi bai waje ba a kansa ba zai bari idan azumi ya wuce to sai sai ya rama to idan mutum ya rashin lafiya bai samu ya azumi har azumi ya wuce kuma bai warke ba rashin lafiya ya ci gaba har ya rasu to babu abin da za a yi a kansa ba magana a yi masa azumi ko a ciyar domin azumi bai zama ta wajibi a kansa ba inda za a ciyar ko za a rama idan azumi ya wuce ya samu lafiya ga nan ya azumi ya zama ta wajibi a kansu to bai rama ba saboda sakaci ya rasu to a nan ne za a maganin ciyarwa ko azumi ko kuma idan rashin lafiya tun farko dama likitoci sun yi bincike sun gano cewa layu rujabur uhu ba a sa ran zai warke da wannan shi wajibinsa ba azumi ba ne wajibinsa shi ne ciyarwa to wannan idan yaro su sai a ciyar iya adadin kwanaki da ya sha bisa ga wannan tambayar da ke mace ce in ya zamana ta yi rashin lafiya ba ta samu ta yi azumi ba har azumi ya wuce kuma ba ta warke ba tana nan tana cikin rashin lafiya a tara su to ba abin da za a yi iyaka ana so ne min babin mustahabbanci a yawaita mata sadaka a matsayin ku na 'ya'yanta domin alkhairi ya isa gare ta to amma ba bisa ga wajibci ba don azumi bai zama wajibi a kanta ba amma in rashin lafiyar nata tun farko likitoci sun fada mu cewa ba wannan ba cuta ce da za a warke ba ba nan dama wajibinta ba azumi ne ba wajibinta shi ne ciyarwa saboda haka sai ku ciyar iya adadin kwanaki da bata samu ta yi azumi ba ta wanda shi ne shi wanda kuma yana tambayar ina roƙon in uwa addu'a shi ma da rashin lafiya ne kishi Allah ya bani lafiya to Allah ya baka lafiya saura marasa lafiya mu duk Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu lafiya na ulaika alladhina ulaika lam yakunu mu'jizina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون
Allah ta'ala yake cewa ulaika wadannan lam yakunu mu'jizina fil ardi basu kasance masu gagaran Allah ba a ban kasa wannan duk mun yi bayani jiya Allah ta'ala da ya saurara musu ya jinkirta musu wato bai musu azaba ba a nan duniya ba dan san fi karfin Allah ba wata hikima ce ta Allah Allah ya so haka ya jinkirta musu amma ba mamaki su kafirai su ji cewa domin su ko sun bi karfin Allah subhanahu wataala saboda kafircin su saboda rashin imanin su a wasu malamai suka ce jiya ba mu faɗa ba idan hatta nan duniya ba za su gagari Allah ba lahira min babi aula kenan wama kana lahum min dun awliya Allah yake cewa yudha'afu lahum al'adabu za a rubanya musu azaba za a ninka musu azaba azaba ta kafirci da suka yi sannan kuma azaba ta hana mutane su yi imani da Allah su karbi addinin musulunci Allah ta halaye ma kanu yastati'una sam'a ba za su iya ji ba zahirin wannan aya idan ka duba ba sa jin magana wannan shine abin da aya zahirin aya yake nunawa amma abin da ake nufi anan ma kanu yastati'una sam'a ba sa iya jin gaskiya ji na amfani gashi suna jin gaskiyar Allah yana saukar da ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu ayoyin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu wa'azi suna ji amma wannan jidin ba zai musu amfani ba la yastati'una sam'a tida'in wa intifa'i ba za su ji su shiryu ba ba za su ji ayoyin alkur'ani da wa'azin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su amfana da wannan ji su shiryo ba to shi ne Allah tare ke cewa ma kanu ya sam'a wa ma kanu yi busirun kuma ba su kasance suna gani ba suna da idanuwa suna gani zahiri suna gani to ba wannan gani ne Allah ta'ala ya kore ba to ganin da Allah ta'ala ya kore gani na basira ba za su kalli wato ayoyi na Allah da ya saukar ba wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu ba gani na basira gani na neman shari'a har su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ta'ala wata ayar yake cewa wa aradna jahannama yawma idhin lil kafirin arda to gobe kiyama zamu kusanto da wutar jahannama zuwa ga kafirai تولى النكافرين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ودن دا أقول رفي أكن إدنس ما نرفي نما أنا با نزاهري in kaga idonsu a zahiri ba komai akan idonsu amma kuma a hakikalin al'amari akwai abin da akwai hijabi da yake hana su su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su karbi ayoyin Allah su imani da ayoyin Allah Allah ta'ala yake cewa wa kanu la yastati'una sam'a domin a duniya sun kasance ba sa iya sauraron alkur'ani sauraro ko saurare na neman shiriya na neman gaskiya to shasa suka zauna cikin duhu ba su imani da Allah ba ba su imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a nan wato kudura istifa'a iri biyu ce akwai istifa'an da kwata-kwata idan babu ita shari'a ma ba ta hau kanka ba iko iri biyu ne akwai ikon da idan aka rasa shi shari'ar ma ba ta hau kanka ba kamar misali mara lafiya da muka ba da misali mutum ba da lafiya ba zai iya tashi ba yana nan kwance to ba za a ce masa sai ya azumi ba ba za a ce masa dole sai ya yi sallah ba a tsaye ba za a ce masa dole sai ya je gurin karanta alkur'ani ba saboda me saboda ba zai iya ba takalifi ba zai hau kansa ba sanda kuma akwai istita'a wanda Allah ta'ala ya baka kana da ikon abin da ya rage yanzu zabin ka ne ka doki mataki kai niyya kai wannan aikin to ikon da Allah ta'ala ya kore a nan ma'ana ganin daman su ne suna da iko gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu ayoyin alkur'ani suna ganin sa suna fahimta amma su ne suka kisi imani saboda me saboda kafirci saboda san rai suka ga cewa abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada musu bai dace da san ransu ba ba haka suka so ba saboda haka suka ki su imani ai kai ma kana iya kana fadan wannan ai idan mutum yace da kai da Allah ka bani abu kaza sai ka ce ba zan iya ba kuma ka fi karfin abu misali kana da naira miliyan goma mutum yi da kai da Allah ka bada naira dubu goma rance ka ce wallahi ba zan iya ba yanzu ba za ka iya ba ne ko ba ka so ne ba ka so ne ba wai ba za ka iya ba ne kana da shi da iko kuna zaune da wani da Allah wa ne zo ka raka ni guri kaza wallahi ba zan iya ba kuma kana nan zaune da lafiyarka da ƙarfinka kaga anan ba ka so ne ba wai ba za ka iya ba to shi ne a nan abinda Allah ta rake cewa ma kanu ya stafi ona sama ba sa iya jin gaskiya ma'ana ba sa son jin gaskiya ba wai ba su da iko bane suna da iko saboda kafirci saboda karbar wannan gaskiyar tana da nauyi a kansu akwai mashakka akwai wahala za su bar girman su za su bar girman kansu za su mutu daidai da kowa su zama bayan Allah na haƙiƙa kila su rasa wani abu su na duniya to wannan ne ba sa su shi Allah ta'ala ya wasafta su da ba za su iya ba Allah ta'ala har a wata ayar ya bayyana tsananin irin yadda ba sa yadda ba sa son su ji alkur'ani su ji wa'azin alkur'ani Allah dama yana buga misali don mutane su fahimta Allah ta'ala yake tafi malahum an tazkirati mu'ridin me yasa suna kaure cewa wa'azi da ake musu suna kawar da kai ba sa tsayawa su saurari wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu ba sai Allah ya bada misali ka annahum humurun mustanfira kamar jakuna ne na daji farrat min qaswara idan sun ga zaki suna gudu namun daji a wannan dabbobin daji jaki ne da sauransu idan sun ga zaki mai suke yi gudu na ƙarshe ba iyaransu iya ƙarfinsu domin zancen kwato rai ne in suka tsaya kan sun gama yawo saboda haka duk abin da za su saboda haka in kana ganin irin wannan fim din nan kuma ake cewa savana kuma ake cewa ban ji ba mutum ɗaya faɗa kun yawa ko wallahi ko kuma survival nika liman cika ganin su wani to amma in kana gani in dabba nan jaki ne ko barewa ce idan zaki ya sa su gaba za ka tausaya musu da kuma irin yadda kuma yake kama su haka tausaya musu to duka galli to Allah ta'ala yake cewa kafirai idan ana karanta musu alkur'ani idan manzon Allah yana karanta alkur'ani yana musu wa'azi suna gudun wannan alkur'ani suna gudun wa'azin manzon Allah kamar yadda yake barewa idan zaki yasa ta gaba kamar yadda yake idan zaki yasa wani namun daji gaba jakin daji yasa shi gaba yana bin su dan yana so ya kama shi ya cinye shi irin gudun da yake to haka kafirai suke gudun alkur'ani kaga abun ya wuce misali to shi yasa Allah ta'ala yake cewa ma kanu yastati'una sam'a saboda tsananin tsananin kiyayya da suke yi wa alkur'ani Allah ta'ala yake cewa wailun likulli afakin athim yasmu ayati la tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha sai jiwo baya yana tafiya yana girman kai yana dagawa kamar ma bai ji ayoyin da ake karanta masa ba to duk wanda za su yi a duniya shi abin da sun ga dama suke sauraron alkur'anin suke sauraron wa'azin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda son zuciya saboda kafirci saboda wata manufa amma kuma gobe kiyama sai sun yi nadama za su yi nadama akan wannan taurin kai da suka yi za su yi nadama akan rashin ji da suka yi za su ce wa ƙaro laukun na nasma'u au na aƙiru makon na fi a falisai inda mun kasance muna ji ji na fahimta ma'ana sama'a ko sama tafahumi inda kuma mun kasance na aƙiru muna hankalta muna tunani da mun kasance muna tunani akan wa'azin da ake mana ayoyin alkur'ani da ake karanta mana ma kunna fi ashabis sa'ir da babu zaman to ƴan wuta ba amma lokaci ya riga ya kure a lahira ne wanda yake faruwa ana fahimta amma kuma saboda adalci na Allah subhanahu wataala halin da za su je su samu kansu a ciki Allah ta'ala a nan duniya ya faɗa musu don me don su yi imani su dawo ga hanyar gaskiya wannan yana da gaskin tausayin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana ba da labarin lahira daki-daki in yi doku magana aljanna bayani daki-daki-daki-daki har ka ji kamar kana ganin aljanna a gaban idonka har ka ji cewa kamar kana zaune a gidan aljanna sannan idan Allah ta'ala ya fara ba da labarin 'yan wuta da irin wahalhalun wuta da irin tsanance-tsanance da suke cikin wuta sai ka ji kamar wutar tana gabanka kana ganinta domin wannan duk abu ne za su faru a nan gaba abu ne na gaibu Allah ta'ala yana fada mana wannan ne wannan rana tana tafe ga kuma irin abubuwan da za ku zo ku riske su saboda haka ya rage naku in kun ga dama ku yi imani in kun ga dama ku kafirce ni dai a matsayina na mahalicinku na isar da saƙo na yanki hanzarin wanda yana daga cikin rahama na Allah subhanahu wataala tausayi na Allah subhanahu wataala to sha sa mutum gobe kiyama sam sam bai da uzuri bai da uzuri komai an fada maka wadan Allah subhanahu wataala yudha'afu lahum al'azab wanda maka fassara jiya za a ninka musu azaba wato azaba ta kafirci zirnahum azaban fawqa al'azabi zamu kara musu wata azaba fawqa al'azabi akan azaba ta kafirci azaba ta kafirci ita azaba ce ta musamman shi yasa Allah ya ce fawqa al'azabi al'azab amma zirnahum azaban zamu kara musu wata azaba azaba ta mece ce azaba ta me azaba ta ma'asiyar hana mutane su shiga cikin addinin musulunci sun hada abuwa guda biyu sabo zunubi mafi girma shine mai kafirci wannan azabarsa ta musamman ci sannan kuma suka yi laifi na hana mutane su karbi shiriyar Allah su musulunta su tabbata akan shiriya saboda haka a wuta gobe kiyama Allah zai musu azaba na kafircin da suka yi sannan kuma a ƙara yin musu azaba saboda hana mutane su musulunta to shine anan malamai suka ce wannan wannan na nuna cewa yudha'afu lahum al'azab da ayar da muka kawo zirnahum azaban fawqa al'azabi da wasu ayoyi suna nuna cewa al-kufaru mukhatabuna bi furu'i shari'a ma'ana kafirai wanda ba su musulunta ba ai ana neman su su musulunta ko ba ka bane duk wanda yake ba musulmi bane umarni yana bin sa ka musulunta ka musulunta umarni daga Allah subhanahu wataala sannan kuma kali akan wannan umarni yana bin sa kai sallah umarni yana bin sa kai azumi umarni yana bin sa ka bada zakka ka sada zumunci ka faɗi gaskiya inda kuma kafin ya musulunta zai yi sallah sallah za ta yi amfani zai yi azumi azumi zai yi amfani zai yi sadaka Allah zai samu ladar sadaka gobe kiyama ba zai samu ba to menene amfanin mu ce an neme su da yin sallah an neme su da bada zakka an neme su da yin azumi to shine malamai suka ce za a rubanya musu azaba gobe kiyama ba a kan kafirci kawai za a musu hukuma ba azaba ba za a musu kafirci wannan laifi ne mai zaman kansu shi ne tushen laifin sannan kuma za a musu azaba a kan ba su yi sallah ba to shi ne Allah ta'ala bakke ba mu labari ‘yan wuta idan aka tambaye su ma salakakum fi sakar me yasa ku samu kanku a cikin wutar sakar me yasa ku wuta qalu su ce lam naku minal musallin dan ba mu zama to daga cikin masu sallah ba kaga Allah ya musu azaba akan rashin sallah walam naku nut'imul miskina bamu kasance muna ci da miskini ba kaga akan rashin bada sadaka akan rashin bada zakka annabi Allah ta'ala ya kama su da wannan laifin ya musu azaba akan wannan rashin azumi rashin sallah rashin bada zakka to anan yudha'afu lahum al'azabu ana fahimtar cewa al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a wannan mas'ala ce da malaman usulul fiqh suke kawowa sai Allah ta'ala yake cewa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan sune wadanda suke asarar kawunansu wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda sun kasance suna kirkira ya bace musu khasiru anfusahum sun yi asarar kawunansu a rayuwa abubuwa guda biyu ne ka yi abu ka samu riba ka yi abu ka samu mai ki zama ta asara gare ka mu'mini idan ya imani da Allah ya bi manzan Allah ya aikata aiki na gari ya yi aiki da dokokin Allah ka wannan wani aiki ne yana jiran sakayyar wannan gobe kiyama zai samu ribar abin da ya aikata a gobe kiyama kamar da yake ɗan kasuwa zai je so kaya kawo ya yi dawainiyar sayarwa ya zo ya ajiye a shago ya zo ya wuni a shago zai samu mai riba inda ya san ya san ba zai samu riban nan ba zai bude shago ya je ya dawainiya ya kawo kaya don ya sayar da samu riba amma kullum sai tashi da asara zai ci gaba da wannan kasuwanci ba zai ci gaba da wannan kasuwanci ba to kafiri ya yi wasu ayyuka a nan duniya sawa'un yana ganin gobe kiyama aikin zai masa amfani ko bai yi da wannan ba sai gobe kiyama ya tashi a tutar babu to shine ana Allah ta'ala ke cewa alladina khasiru anfusahum wanda suka yi asarar kawunansu ta ya suka asarar kawunansu gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai sa su wutar jahannama zai musu azaba ba za su samu lada ba wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an mansura duk ayyukan alkhairi da suka yi ba aiki ɗaya babu aiki ɗaya tilo da Allah ta'ala zai saka musu a kansa gobe kiyama idan Allah ya ga dama a nan duniya ya ba su ladar kyawawan ayyukan da suka yi kamar da hadisi musulmi ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mu'mini ya aiki nagari Allah zai saka masa akan wani aiki a nan duniya kuma gobe kiyama Allah ya saka masa amma shi kafiri idan ya yi aiki nagari ya ba da sadaka ya ba da sadaka ya taimaka wa marayu ya aiki alkhairi ya gina asibiti mutane suna amfana don taimako ya tona rijiya ya tona bohol duk wani ayyuka ne na alkhairi to a sanadiyar wannan sai Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa arziki dan me dan gobe kiyama bai da rabo wannan ma yana daga cikin adalci na Allah subhanahu wataala tunda yayi alkhairi a nan duniya bari a saka masa da alkhairi a nan duniya dan gobe kiyama bai da sakayya wannan ma yana daga cikin adalci na Allah subhanahu wataala Allah ba zai hana shi alkhairi ba ba zai Allah ba zai ki ya saka masa ba dan yana yi wa Allah shirka don yana cewa annabi isa dan Allah don yana cewa uzairu dan Allah to babu wanda yake da hakuri kamar Allah babu wanda yake da tausayi kamar Allah babu wanda yake da jin kai da adalci kamar Allah mahalicci to shasa duk wanda yake bai imani da Allah ba baya girmama Allah bai gamsu da al'amarin Allah ba ya gama wahala ya gama asara to Allah yake yi to shi Allah ta'ala yake cewa sun yi asara saboda za a ƙona su da wuta za a ƙona su da wuta domin ki ba mamaki sun ba da dukiyoyi masu yawa akan bauta da suka yi kafiri anan akan addininsa akan bauta da yake ya kashe kuɗi ya gama rayuwarsa shekara saba'in shekara tasa'in shekara tamanin ije da gurin bautarsa ya ta da wainiya ya ta hidima ga addininsa amma gobe kiyama a ce da shi duk abin da ka yi dina aikin banza da maza a kyale shi haka ya yi yana da sauki amma ina za a sa cikin wuta ma zai dawama cikin wannan wuta kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'adab bisan da fatar ta gama konewa idan mutum baya jin zafi sai Allah subhanahu wataala ya saki halittar sabuwar fata domin ya ci gaba da dandana azaba ta wuta to shi na Allah ta kito sun yi asara to me yasa suka yi asara domin sun musanya shiriya da bata Allah ya nuna musu hanyar shiriya suka ki suka fifita hanyar bata saboda haka sun yi asara Allah ta'ala yake cewa wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wa dhalla anhum ya bace musu ma'ana zahaba anhu ya tafi ma kanu yaftarun abinda sun kasance suna kirkira sun kasance suna cewa gumaka da suke bauta musu za su cece su gobe kiyama za su yi musu amfani gobe kiyama wata khazu min dunillahi alihatan yakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim zidda wannan ƙarya ce suka yi kage ne suka yi suka jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala gumakan da za su yi mana amfani gobe kiyama za su hana mu mu sha azaba to gobe kiyama za a yi tashin kiyama za su nemi gumakan da za su rasa su Allah ce wa dhalla anhum sun bace mu sun tafi sun basu za su ga daman su babu gumaka za su ga hagun su babu gumaka gaban su da bayan su ko ina babu gumaka ba kuma azaba tana jiran su to shine Allah ta'ala ke cewa sun riki kuma bayan Allah alloli gumaka lekunu lahum izza domin su kare su su yi musu ceto kalla Allah ta ina hakan ba zai yi ba sai furuna bi ibadatihim bal ma akasi za samu su gumakan za su za su kafirce musu ba ma ba mu muke kuke bautawa ba mu mu ku bana bautawa mu ba mu san da ku ba bai ko nuna alaihim zidda za su juya su kumanto makiya a kansu kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin wata aya wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafiri idan aka tara jama'a aka tashi alkiyama kowa ya zo su guma kan guma kan sai su kumanto su koma su zama makiya ga kafirin da suka bauta musu ka duk wannan Allah ta'ala manzan ya saukara wanda ya saukara manzan Allah wanda ayoyi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ya karanta musu a rayuwarsa amma duk suka kisi imani suka dawama akan kafircin su to Allah ta'ala yake cewa la jarama ba shakka ba makawa annahum su wadannan suka yi asara su kafirai fil akhirati ran tashin alkiyama humul akhsaruna su ne waɗanda sun fi kowa asa لا محال لا جرم آه أنا فسر أشد لا محالة وكتير لا بد هو لا شك هو حقا ما أنا قسكياني قسكياني وبكياما باب شك سنفكوا أسهارا الله تعالى يجي هم الأخسرون هم أنا القصر su ne kadai waɗanda sun fi kowa asara kamar ba wanda suka asara sai su a nan Allah ta'ala yana sai fito mana da girman asarar da za su yi gobe kiyama kuma al'aksarun su ne waɗanda sun fi kowa asara a nan an samu taraki ayat da ta gabata Allah ta'ala ya ce ulaikan ladina khasiru an kusahum wa zalla anhum ma kanu yaftarun waɗanda su ne waɗanda suka asaran kawunansu gumaka da suke bauta musu sun bace musu ba za su yi musu ba za su yi musu amfani ba sai anan ayar Allah ta'ala ce ba ma magana asara kadai ba humul akhsaru ba wanda zai irin asarar su sun bi kowa asara gobe kiyama asara mataki mataki ne bari mu bada da kasuwanci sannan mu zo na wurin kafaran misali anan duniya kamar da muka ba da misali ɗan kasuwa idan ya so ya soyo kaya kawo ya sayar wata ne zai samu riba ko ba gaba ne sai ya ƙara zuwa kuma ya doko kaya kawo ya sayar don ya samu a riba jarin yana nan ƙari a kan wannan ya samu riba an fahimta idan ya so kaya kawo ya asara bai ci riba ba amma jarin yana nan an fahimta? jarinsa miliyan goma ne ya so kaya kawo ya sayar ko naira dubu biyar bai samu ba kaga anan jarin yana nan amma ya yi asara ko bai asara ba bai asara ba bai asara ba wanda ya ce bai asara ba ba ɗan kasuwa ba kaji ka so kaya na naira miliyan goma ka so kaya na zuwa shago kana wuni har tsawon wata guda wata biyu baka samu riba ba ka asara ba kai asara kai asaran lokacinka da wahalarka lokaci da ka bayar in za a yi monetizing kullum karfe goma na safe kana zuwa shago kana wuni ba za ka tashi ba sai karfe biyar ko shida inda wani kake wa aiki a wata nawa za ba ka wannan kwakwaran da kai wannan aikin da kai wannan lokaci da ka bayar inda za a biyan ka ba kudi ba ne da kuma tunaninka da wahalarka duk wani kudi ne aka jiwa zai zama ta kudi ai saboda ka kai asara amma asarar da sauki aiko saboda ne da jarin yana nan an fahimta sannan kuma asara wadda tafi wannan ka je ka so kaya ka kawo mai kun ka samu riba baka samu riba ba jarin ma yanzu ya tafi a ciki ka tashi a tutar babu kaga wannan asara ta fi tsafi tsanani akan asarar mutum mutumin farko an fahimta to amma kuma sauki da zaka samu kila kana da abokai kila kina da sana kana kana da wasu kamfanoni wanda ka san wasu masu wasu masu kamfanoni ce wani ya asarar jarinsa saboda haka bari a taimake shi wani ya baka bashi ga bashi ka je ka koma ga kasuwancinka don ka rufe shago ka dawo kana wuni tsakanin mata da yara kana jin haushinsu suna jin haushinka ko ba ka bane to ka ci gaba da zama haka akwai matsala ai to sai wasu Allah ya ce me kika suka kira ka suka ce ga bashi naira naira miliyan biyar ka koma shagonka ka ga ka samu relief ka samu sauki kila da wannan kuma zaka sake farfado har ma ka jarinka miliyan goma ya dawo har ya wuce kuma yana faruwa kuma hakan yana faruwa a rayuwa ko kuma wani ma ya zo ya baka kyauta kai asarin jarinka miliyan goma daga naira miliyan biyar kyauta fi sabilillahi na baka daga zakka na baka ce walgari mina ba abu bashi masu bashi ka ciwo bashi da sauransu gashi na gaji ka biya bashin ka fara kasuwanci kaga an ka samu relief ka samu sauki jarin ya tafi baka samu riba ba amma me ka samu mafita a kowannan dama a duniya an fahimta kamar da a ce misali jarin ya tafi dama magana riba babu da ka zo ka ci gaba da zama a gida ka yi shekaru babu da ya baka ko naira ɗaya cibo ya rayuwarka za ta kasance kullum koma baya ku kullum koma baya gidan da kake zuwa ne muka zo ka siyar don cin abinci don biyan bashi ya ji gidan haya don canjinka da ya rage kana cefa ne kana biyan kudin haya shi ma ya zo ya ƙari gidan haya ma a zo a baka mai notice ka ji gun wannan ka ci bashi ka zo ka biya na wannan shekara shekara mai zuwa ka je ka ci bashin wani ka biya sai kuma wata shekara ta zo a baka notice yanzu ka tsaya kana tunani yanzu gurin wa za ka je ka nemi bashi roƙo ne ƙaroki wannan ƙaroki wancan kowa ya gaji da kai bayan faruwa haka yana faruwa a rayuwa to kaga anan yanzu ina zaka sa kanka to wanda wannan zarami yace sai wani kuma sai ya bar ya bar garin gaba daya ya bar matan da yaran ina mai mai huku yake ba mu san ina ya shiga ba bayan na faruwa an fahimta mu fahimci wannan to kafirai gobe kiyama idan aka tashi an kiyama jarinsu shi ne shirkan da suka yi kafin da suka yi bauta wa gumakan da suka yi wannan shi ne jarinsu suna gani wannan zai haifar musu da ɗama ido suna gani gumakan nan za su cece su ne kunu lahum izza za su yi musu amfani a gaban Allah subhanahu wata'ala gobe kiyama sai a ji a tsaya gobe kiyama nun farko kaga ba maganar riba ba dama maganar riba babu وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ba maganar riba ba maganar samu lada to jarin ma za su juya su zaman to me guma kan ma su zaman su bada shaida a kansu su yaƙe su kaga nan sun rasa jari sun rasa me riba misali da muka bayar na duniya akwai dama wani zai zo me ya baka jari akwai dama wani ya taimake ka akwai dama idan abin ya ci tara ka ci wuya ka gudu ka bar garin ko ba gaba ne to amma gobe kiyama a lokacin da kafirai sun rasa jarinsu gumaka sun bace musu babu ladar aikin suna da wani option ba wani option ba wata dama daga nan sai me sai halaka sai wutar jahannama to shi hasa Allah ta'ala ke cewa ulai la jarama babu mutsawa babu shakka annahum suka farai fil akhirati a gobe kiyama hum aka qasr su din nan al akhsarun su ne wadanda sun fi kowa asara dan ba wata dama amma kaga mu'mini musulmi idan ya imani da Allah ya yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk sabon da zai yi in ba ya mutu akan babbar shirka ba duk sabon da zai yi gobe kiyama ko da zunubansa sun lalansa sun ƙare kamar mutumin da manzan Allah ya bada labari da ya tambayi sahabbai kun san wane ne matsiyaci a tazuruna mani muflis kun san waye matsiyaci talaka fitin gaba da baya sabai suka ce malla dinar malla dirham lahu wala dinar shine mutumin da yake baya da kondala baya da komai sai mun sanace wannan matsiyaci na duniya kenan ni tambayar da nake muku nake muku matsiyaci na lahira to shine mutumin da zai zo sabaka dama hada wa shatama hada wa daraba hada wa akhadha mala ya zo ya kashe wani ya dake wani ya ci dukiyar wani ya zagi wani laifukan suna nan suna da yawa ba mutum ɗaya yawa ba ba mutum biyu ba ba mutum uku ba mutane da yawa da kuma gobe kiyama Allah ya ce la zulma al-yawm wa nad'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a za a kisasi hatta tsakanin dabbobi dabba wadda take da kaho idan ta da ki dabba wadda ba ta da kaho gobe kiyama dabbar da ba ta da kaho sai an kwato mata hakkinta duk da cewa dabbobin na a ƙarshe mai za a yi da su za mu yi da su ƙasa ba babu umarni da hani a kansu amma dole sai an yi kisasi an yi shari'a tsakanin dabbobi saboda adalci Allah ce la zulmal yau to ga wannan mutumin za a zuwa tsere shi za a yi hukunci wannan zai zo ya ce Allah ni ya kashe ni ina neman haƙƙi yin wala yin fa'umalin wala banu ba maganar dukiya za a yi ba sai a duki ladas ladas sallah azumi zakka kyamun lai sai a ba a biya haƙƙin wannan ya tafi wani zai ce ya Allah fa ni ya zage ni ya ci mutunci na ban yafe ba a duki lada a bashi wani zai ce ya Allah ya dake ni a doki lada a bashi ya tafi wani zai Allah na bashi bashi ya ci bashi bai biya a doka a bashi haka nan masu hakoki suna ta zuwa to har ladar ladar ya kare ladar sallah da azumi da zaka duk duk da haka mutane sun yi layi ya Allah mu samu hakkinmu ba yanzu ya za a yi su sace sai ku zo sai a doki zunubansu a lafta masu zunuban da wancan suka yi ga shi shi laɗansa ya ƙari zunubansa zunuban za a ɗauka lafta masu a sallami wancan to ƙarshe zada sun ƙare sai zunubi da nashi da na wasu tashi a kai shi wuta wannan ba matsiyaki bane ba amma duk da ka idan ya mutu akan kalmar la ilaha illallah a karshe me a karshe me zai fita daga wuta me ya shiga aljanna kaga musulmi duk zulubin da zai yi ba zai asara ba sai dai ya sha wahala na wani lokaci a yi masa azaba na wani lokaci domin akwai dama imanin sannan zai cece shi samu shafa'ar manzan Allah ko Allah ya tausaya masa ya fita daga wuta ya shiga gidan aljanna amma shi kafin rifa ba wannan dama to shi Allah ta zaki cewa la jarama annahum fil akhirati humul akhsar Allah subhanahu wataala ya raba mu da asara ta gidan asara ta duniya ma tuka ba lahira amin ya rabb ba wanda yake son asara in kuma Allah ya kawo kuma Allah sa Allah sa zama kafara na'am innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna hum fiha khalidun mathalul fariqayn kal a'ma wal asmi wal basir was samii هل يستويان مثلا أفلا تذكرون نعم الله تعالى يكي شوى إن الذين آمنوا للي ولن نسيه إيماني وعملوا الصالحات كما استعيك تعيك نقري وأخبتوا إلى ربهم سكا كسكن تدكيغا أمجي جنسو أولئك ودنا أصحاب الجنة سوني ما أبوتان الجنة إن الجنة hum su fiha a cikin aljanna khaliduna masu dawama ne zama haka qur'ani yake ya kawo gargadi sannan ya kawo kwadaitarwa ya kawo labarin wuta ya kawo labarin aljanna ya kawo labarin yan wuta ya kawo labarin yan aljanna ya kawo labarin kafirai ya kawo labarin mu'minai yanzu Allah ta ya ba mu labarin kafirai da irin abin da zai faru gare su a gobe kiyama to kada ka ji cewa Qur'ani nan kawai labarai ne na wuta kawai a'a akwai labarai masu daɗin ma da wannan ake shirkawa at-targhibu watarhibu to idan aka faɗa maka azabar sai ka tsorata ka ji tsoron lahirar ka shiga taitayinka ka daina aikata sabon Allah amfanin gargadin shine nisantar sabon Allah ga wuta ga azaba wannan zai sa ka nisanci hanin Allah ka nisanci sabon Allah sannan kuma idan aka baka labarin aljanna labarin ni'ima wannan shi sai ya kwadaitar da kai ka ƙara ayyuka na gari da kowanne da amfanin su tare Allah ta'ala ke cewa innal ladina amanu aka san kafare wadanda sun yi asara lalle waɗanda sun yi imani imani mai inganci wa amilu salihati kuma suka aikata aiki nagari imani ba ya tabbata sai da aiki imani ba ya tabbata sai da me aiki to shasa galibi a cikin alkur'ani idan Allah ta'ala ya kawo maganar imani yana kawo maganar aiki domin inda akwai imani da gaskiya a cikin zuciya kaga imani zai bayyana a ga a zahiri lalazina amanu wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka nagari aiki nagari shine wanda kai saboda Allah wanda kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine aiki a nagari Allah ta'ala ya wa akhbatu ila rabbihim kuma suka kaskantar da kai ga ubangijinsu malamai sun tattauna me ake nufi da akhbatu anan musu suka ce ma'ana sun ji tsoron Allah sahabbai da tabi'ai sun yi fasarori da dama wasu suka ce anabu sun koma ga ubangijinsu sun yi imani sun aikata aiki na gari kuma sun koma ga ubangijinsu wasu suka ce itma'annu sun nutsu wasu suka ce akhlasu sun yi ikhlasi wasu suka ce khasha'u wa tawadhu wasu sun kaskantar da kai sun yi tawazu'i ga Allah mahaliccinsu إمام الطبري كتاب وهذه الأقوال متقاربة المعاني وإن اختلفت ألفاظها وأن هنا لقسين أبنا معلمين سكي كنسا تفسير اختلاف تنوع اختلاف تنوع سأبانيني أما با ماسو كيشي لجوليونا با ماسو سابا وآه نوئي ني دبان دبان duk kusan abu ɗaya suke nufi yake cewa gaira anna nafs al-ikhbat al-khushu' wa at-tawadhu am ainihin lafazin al'ikhbar abin nufi shi ne tawalu'i da kaskantar da kai ibn al-qayyim shi ma yake cewa hadhihi ma'ani taduru ala ma'anayi bayan kawo sabanin ko kuma tafsirai na magabata yake cewa wato duk ma'anoni fassarori da suka kawo da suka ce khafu ko anabu ko itma'annu ko akhlasu suka ce duk waɗannan ma'anoni za su tattaru a cikin abubuwa guda biyu at-tawadhu'u was-sukunu ila Allah kaskantar da kai da kuma samun nutsuwa dangane da Allah subhanahu wataala wasu ma suka ce ata'u rabbahum ahsana ta'a sun yi wa ubangiji su da'a da'a mafi kyawu to wannan wata siffa ce ta mu'minai imani tushe ne aiki nagari tushe ne to idan an samu wannan kuma akwai siffofi da dama na mu'minai wani zai tara siffofi da yawa wani kuma siffofi kaɗan zai tara a wasu guraren Allah ta'ala ya zai ambaci siffofi kamar guda goma ko bakwai na mu'minai wani sa ya ambaci guda biyu bayan imani wani sa ya ambaci guda ɗaya bayan imani kaga anan bayan imani Allah ya ambaci sifa nawa sifa ɗaya kilo wa akhbar wa bashirul mukhbitin masu kaskantar da kai zuwa ga Allah kai musu bishara to kaskantar da kai ya kunshi wato abubuwa da dama jin girman Allah cikin zuciyarka idan mutu kana jin girman Allah cikin zuciyarka wannan yana daga cikin kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala sannan ka girmama umarnin Allah ka girmama umarnin Allah kana zaune a shago kana zaune a office kana zaune a falo kana hira in ka ji mai kiran sallah yana kira Allahu akbar Allahu akbar kabar duk abin da kake yi ka kama hanyar masallaci kai shirin sallah in ba wani uzuri ne ba wani yana ga cikin kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala sannan bin umarnin Allah kaje gurin wa'azi abu kaza Allah ya umarni da shi kana tashi da gurin wa'azin kaje kai wannan aiki wannan yana daga cikin kaskanta da kai ga Allah subhanahu wataala sannan girmama hanin Allah ka fara wani abu kana yi baka san haram ba sai wani ya ce Allah malam me yasa kake haka to me laifinsa ai wannan Allah ya haramta a cikin alkur'ani manzo Allah ya hana to wallahi ban sani ba na gode Allah saka da alkhairi na daina wannan yana daga cikin kaskantar da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala lazimtan ambatan Allah kana yawan zikiri subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi ma'ana alkake Allah daga abubuwan da basu dace da shi ba wa hamdihi wa bihamdihi tare da gode masa tare da yaba masa ka yaba wa Allah akan kyawawan ayyukansa da sufofinsa wannan yana daga cikin girmama Allah subhanahu ta'ala. sanda kuma ka ji cewa Allah ya maka ni'ima ka ji cewa Allah ya maka ni'ima ka kalli gidanka ka kalli motarka ka kalli kanka ka bude wardrobe ɗinka ka ga rigunan set guda goma talatin ashirin suka gode wa Allah amma ku bude wardrobe ɗinka set guda goma ashirin talatin ya bala kam akwai damuwa ban yi kayan sallah ba guda ashirin talatin wani ko dai ko uku ko biyar bai da shi to haka kai ka gode wa Allah akan ni'imarsa abu ka kaskanta da kai ga Allah subhanahu wataala ya zama to kana jin kunyar Allah baka so Allah ya ganka gurin da ya hana ka kuma baka so Allah ya rasa ka gurin da yace yana son ganin ka a gurin duk wanda yana daga cikin kaskantar da ga Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin kaskantar da ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ibada ce ta zuciya sai wannan da girman Allah ya zauna cikin zuciyarka tukuna kafin abubuwan da muka faɗa su bayyana a zahiri a cikin ayyukanka to Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin bayi wanda suke kaskantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wataala ya tsare mana imaninmu ƙara mana imani ya ba mu dukkan aikata ayyuka na alkhairi Allah subhanahu wataala ya wazar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nemi mu da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin mu tsakanin mu da su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu bukatun alkhairi Allah ya biya musu bukatunsu matsaloli na rayuwa Allah subhanahu wataala ya kama na sauki ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين